kamar hudu ga watan Zulhijja hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu a kalandar Nasara kuma kamar sha hudu ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da ɗaya kamar da aka saba a rana irin wannan muna haɗuwa don karatu a wannan littafi mai albarka na Tausatul Mawlud ya Sabil Mawlud wallafar babban malami a shayar al'allama ibn qayyim al-jawziyya Allah madaukakin sarki ya mashi rahama wannan kuma shine darasin mu na hamsin da uku muna cikin babi na tara inda malam ke tattaunawa game da matsaloli na kaciya sannan mun fara fasali na bakwai inda yake tattaunawa game da hikimar shar'anta mana kaciya da kuma fa'idodin da wanda aka yi wa kaciya ne iya samu ko dai su zama fa'idodi ajilan au ajila na nan duniya ko kuma na lahira domin a cikin wannan fasali na bakwai za mu tashi da yake cewa fa ja'ala Allahu subhanahu al-khitana 'alaman liman yudafu ilayhi nan ne ko to bayan ya koro bayanai dangane da abin da shafi hikimar da ke cikin yin kaciya da hikimar shar'anta ita wannan babban ibada ko wannan babban al'amari sai ce fa ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala al-qaitana sai Allah madaukakin sarki ya sanya kaciya kenan yalla ya mayar da kaciya ya sa ta zama alaman wata alama ce ko wata tuta ce ko wani tambari ne tambari gawa liman yuzafu ilayhi ga wanda ake jingina shi zuwa gare shi jinginawa zuwa gawa jingina zuwa ga Allah ita kaciyar sai ta zama yanzu in aka wasu wurare da dama an tashi maka kwatanci wani dogon abu za a yi maka kwatanci ne na ce to abin da za a yi shi ne in ka miƙe titin nan za ka cimma hanya ta da su karkata ya su kana tsallake ta za ka wani gini a kowace dogon tuta yanzu tutar sai alama to yanzu da tutar za ka gane wurin to da kaciya za ka gane na Allah ta wannan tun da kuma shi da kaciya a abudun min ibadillah bawa ne daga cikin bayi na Allah masu biyayya zuwa gare shi shine liman yuzaku idai wa ila dini kuma tuta ce ko babbar alama ce da take ga wanda ake jingina shi zuwa ga addinin Allah in ka ka mutum ka gabe da kaciya kamar ana so a ce maka ba addinin Allah yake yi ba addinin yanka na kane yake da wasu abubuwa kuma wannan mutumi da na leka na gabe da kaciya to yana alamta kenan ba na Allah ba ne ليس عبدا من عباد الله ولا لله أحد sannan wa'ila ne wa millati da millar hanya tsotsar da Allah madaukakin sarki ya umarce mu muri la ce ku bi milla ta annabi Ibrahim gaba ɗaya kuma tsotsar don ka leka maka bincika sai ka samu suna da kaciya to ta ce wannan min ahadin millatin islamiyyatil hanafiyya ɗaya ne daga cikin ma ma'abuta ko masu bin miƙaƙƙiyar hanya ta musulunci wacce ba ta kalli ba ba ta tsincewa kuma ba ta karkata bala sana ce wata rana mai bin ta zai halaka ko zai bata ko zai dimuwa wa yunsabu ilayhi bi nisbati al-ubudiyyah wal hanafiyya ana jingina mai kaciya zuwa gare shi ta ɓangaren bauta da ta ɓangaren jin addini ta cewa wannan mutumin na Allah ne ko kuma wannan mutumin yana da hanabiya hanabiya shine mutum ne da ke addinin da Allah ya yarda babu na mutum ya biyu yana da addini yana yin addini yadda Allah ya yi to ba ku ya haɗu da Allah yana mai bautawa Allah ko kuma ya wo rayuwa yadda Allah ke so a rayuwa a dinance da kaga wannan ba abin da ya kai ki dangane da abin da ya shafi ci gaba yace hatta ila zuhul hatta ila zuhul al-hadu insanin fi dinihi har idan aka jahilci halin mutum game da addini doriba bisi mace da fitani wa ranki sai a fahimci haka da alama ta kaciya wa ranki da tambari na kaciya wannan kalmar ta arranku kalma ce da asalinta farisiya ce abinda take nufi shine allaunu wa sibga launi ko kuma rinawa malamai suke ta wajiyya min mustalahatil ahad al mamluki wa ma ba'du wa tutma wa ala wulukun wa ta'li ash-shi'ara wa sirata wa shara haka malamai suke ce wannan shine ma'anar ta a dunkule ma'anar wannan kalma shine alama ko tambari to dai cewa فإذا أول وإذ أتى إذا عرف هذا الإنسان في دينه عرف بالنسبة لختان وريه haka kasa gane mutum na bangaren addini an ga yana kaiwa da kuma an kasa ganewa an ji yana magana an kasa ganewa an bibiyi mu'amalar shi an kasa tantancewa sai ce to ana dawowa maganar kaciya ita kai tsaye za a samu mafita kuma za ta iya tantance cewa e wannan abdun min ibadillah wa ahadu hanafiyati ko kuma aksu zalika wa kanat al-arab larabawa sun kasance tud'a bi ummatil khitani ana ce masa al'ummar kaciya har ke nan ba karamin yabo ne ba karamin yabo ne haka ya shahara a tarihi akan cewa al'ummar annabi musulmi kenan a ce ba za a yi waɗannan aya al'ummar kaciya ne yayin su an sharanta kuma sufi wani ana da fi hadisi irkal da irin wannan zance ya zo a hadisin sharafin da larabci ce sharafulu da wasu gina na fasara da irkal da larabci masu na fasara sharafulu yake cewa inni ajidu malika la khitani da dabaha ya tara mutane shi da yake ce masu ya ku jama'a ni fa ina jin furfushi kuma ina jin labarin cewa basaraken al'ummar kaciya fa ya bayyana kaga su ma ne wulakanci wani wulakanci ne yana da yau da lokacin sarki to da su sarauta so suka sani amma shi a nan da sun har da kimar a ayan nabi manzo ne arsalahu Allah ta'ala da risalatihi ila ummati sai kare jama'a yake ce musu ya jama'a ina ji a jika ko ina jin labari ko kaza dai da kaza cewa ba saraken al'ummar kaciya ka da har wannan mutumin ya riga ya bayyana fa kada lahu ashabu sai jama'ar shi wannan sarki suka ce mai la ya ummannaka hada ranka ya dade kada wannan ya tayar maka da hankali har ka saka shi a zuciyar ka ya sababa maka damuwa shine la ya umman naka ha kada ka dauki wannan abin da wani muhimmanci ranka ya dade ya kike gani in ya dauki abin da muhimmanci zai iya shagalatuwa ya bar wasu ababe ya koma ya rika wannan tunani sai suke ga kai wannan al'amarin ya ma mai sauki idan al'ummar sun zama ummatu da aitani ko mabiyanki musulmi kenan to riki kaciya a matsayin babbar ibada da za su rika yi ranka ya dace kai ne ruwanka ba kowa ya ɗigo da zafi ba ki ba to kuma wannan shashanci ne irin nasu kuma ka gadi ba kan sama haka dama a fadar sarauta a yanzu ko ka duba ba sarakiya da kisu lokacin da rabu da wani ya kai mata littafin ko wasiƙar annabi suleiman yanzu ka da mutane da suke musu ni ga wata wasiƙa mai girma da daraja na samu me kuke gani da ke ran ke dade kin dai daga kin san muna da tarayin muna da karfi muna da yawa duk inda wani mutum yake a doron duniya ko yi zuwa mu yaƙi shi kenan mai shawar su wannan takarda duk da wani babban mutum ne ya rubuta wanda kawai a je a koya mashi darasi ma'ana a ja mashi baki da yadda zai gane in zai gane da yaren shi sun zai gane a ja mashi baki da yaren da zai gane amma ita ne ta ce masu ce masu yana ba ku da hankali ba a haka innal muluka idza dakhalu qaryata afsaduha su su sarakuna masu mulki ita gwamnati idza dakhalu qaryatan afsaduha in suka shiga gari lalata da dafalu karya a kwallo ko za su lalata garin gari a zama tarihi za su kashe manya bautar da na tsakiya da kanana rubuta ta sana'a su warga da turbiya wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yafaluna samu masu darajar garin su ne da su kantattu la kantattu take musu haka dai suke yi wanda ita ce ɗabi'ar su ba haɗa da ita rubu to kaga ta fi ta hanyar nesa kuma wallahi da ka ɗauki shawarar su da a yanzu abin da yi na tarihi ba wannan labarin ake yi ba to shi ma ya rakalu yake cewa ma yake su nuna musu ayya ku za ku ci tuwo ne da niyyar bara wannan batun wannan zancen wannan kabiyar tana da muhimmanci قال له أصحابه لا يؤمنك هذا فإنما تحتاتم اليهود فقتلهم فأي يهودا ما سنا كاتيا to ka je ka yaƙe su an ce abin da ya faru shi ne kamar mafarki ne cewa ba makawa shi da jama'ar shi sai sun yaƙi wata al'umma da take yin kaciya sai jikin shi bai mai daɗi ba shi ne ya faɗi wannan magana kun ka ce a abin da ya faru shi ne shi da wannan mutum ba musulmi ba ne to amma akwai wani abu da gidan za ka jin kamar kamar firasa ke nan za ka kira shi irin wani abu da Allah bai ji kawo bawa suna da wani abu da dinsa su yi ke ce ina ji a jikina ba sala ke ta kan larawa nan zai ji min da wata magana ina ji a jikina cewa za a yi haka to da ya ji a cikin sai ya ba shi ne sai ba shi kenan to kenan zai neme ni da wani abu ni kuma ba zan yi ba idan ya neme ni kuma na ki to shi kuma zai yaƙe ni to shi ne ke ce masu wata al'umma ta basaraken al'umma masu kaciya za su bayyana ko sarkinsu shugabansu wanda mu a yaren mu sai mu ce annabin mu ko manzon mu sallallahu alaihi wasallam a kalfa ya bayyana kaga kenan ya kifasa masu kwa ya labarta musu hakikalin surorin da ke ko mun je da iya faruwa to sai suka ce mishi a ya ta dama da ke da cewa za ka yaki wata al'umma da ke yin kaciya to ai yahudu da sarama suna yi baka tuno mu shirya mana kawai mu je mu yaki yahudun nan ba mai da ma kuma na zalika suna nan a cikin wannan tattauna ba tare da an rufe majalisa an rufe an tashi daga zama ranar ba wa idza li rasuli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kawai sai ga ɗan saƙon manzon Allah su gara nufin Allah su tabbata gare shi. Farja a jikin dani ya zo da wasiƙa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Fa amara ku bihi an yukshafa wa yunbara hal huwa maqtulun. Da mutumin ya zo kaga suna cikin wata kariya ko kuma kaga ya tsorata. Kuma idan ruwa ya ciwo mutum ko tukun ya taɓa shi zai kama. Idan maciji ya sari mutum mutum ya ga bakin tsumma za ka yana tare tare yana ci mai shiga kai ke yi da mutumin ya kawo sai ce ku matse shi ku duba an bashi kaciya ko ba ne ba kaga mai kaciya ba sai ce a to gaskiya ba shi ba ne ba ku tare da shi mu neme shi da wani wuri in kuma shi ne fa ka ga yanzu ke ne ya tara shi gaskiya to yanzu sai a fuskanta al'amura ya biya suke iyawa ka wuce da maksuna sai ka samu mutumin nan ai an riga an bashi kaciya alamma akbarahu yayin da mutumin nan sakon ya ba su labari annal araba ta kafin ai larabawa gaba ɗaya suna yin kaciya kala hada maliku hali umma sai ce na rufi ko ina da tabbas wannan da ya aiko ka da sakon nan to shi ne manzan al'ummar kaciya wannan wani yanki ne na wani dogon hadisi da imam bukhari ya fita tafiya cikin badalul wahayi ka so ga yau al'amuran da suna za ka same shi kuma da alama na daban a cikin sayyidul bukhari din al'amar muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul jihadi babu kitabin nabi sallallahu alaihi wa sallama ila hiraqul yad'u ila al-islam هذا حديثي ne tabbatacce amma muhabbin shahidin da ya sama da ya kawo wannan hadisi shine ita wannan al'ummar ta annabi sallallahu alaihi wa sallam al'umma ce da ke mata al'ummar kace wannan ma kana waqatu annabiyin bainal muslimin wa yayin da aka zo karawar yakin ajnabi tsakanin musulmi da rumawa da da hisham ibn al-asi ya kula hisham dan as ya rika fadar wata magana yana cewa ya ma'ashar muslimin يا كتار المسلمين إن هؤلاء الخلفاء لا صبر لهم على السيد وطن كم ما سلوكت ina nufin waɗanda za su kara yaƙi da su daga cikin rumawa rumawa ya ce to inda haula ila kulfa waɗancan masu rokar marasa kaciyar la safara lahum ala sai ba sa iya haƙuri game da dabbobi ba sa iya haƙuri mana in dai za ku fito a kana yanzu na za ku naka sa su la yuqatilu lakum jami'a illa fi quran muhassanatin aw yura'idu ba'suhum bainahum shadid tasabuhum jami'a qulubuhum shatta wannan yake da yarka kare ba amma ina abin da yake cewa mutum ke laka ka dade kana ba yara su kuma da irin abin da kawai dokin ne baki ya tafi a takaice dai to Allah ya ara musu lokaci mu musulmi mun tabbatar da cewa akwai rani da wata rashin kunya ba za ta yi ba wani cin zalin ba zai yi ba inda ma da an busa kaho yawma idin ya kharujuna min al-ajidat sira'a an busa kaho kowa ya fito ka annahu ila nusri yufizuna dan Allah wata ƙasa ce kuma za ta cuci wata ƙasa wani ɗaiɗaiku ne zai cuci wata ɗaiɗaiku kuma ka abin na da iyaka yana da kodin ruwa yana da haƙƙi wata rana sai dai alka maimaitawa an yi zalimu a wuri kaza an yi zalimu a wuri kaza an yi zalimu a wuri kaza to nan dai magana da yake su nuna mana Hisham ibn al-As yana so ya nuna wa musulmi cewa mu musulmi mu ce da kaciya wanda shari'a ce daga cikin shari'un Allah fitra ce daga cikin fitratul lahi karantarwa ce ko umarni ne da sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ga shi za mu kara da kafirai wanda su ko ba yin kaciya sai ce to mu da muka yi kaciya masu iya ne ga Allah muna ta sauki shi da haka mun tara su karbi su kuma da kaciya ba ka tare da Allah da haka ba ka da wannan kai yake cewa to waɗancan mutane da ba su da kaciya la kawar da ma da ce ina so in tabbatar muku da cewa ba sa iya hakuri game da takobi fa zakkarahum bi shi'ari ubad salih daga nan ne sai ya tunatar da su tambarin masu bautar cross ko masu bautar gunki waran kihim da alamar da suke ɗauke da ita a matsayin su na masu bautar gunki wanda wannan alamar kuma ba kaciya ba ce waja'ala kullum ma yujibu ikilama da sona baya alaihim wanda wannan magana da Hisham ibn al-As ya fada ta zama daga cikin abin da zai tilasta musu kalubalanta ko fuskantar waɗancan mutane ko ikidamar kuna baya ne jama'a da aka yi taron dangi na musulunci ganin an bai wa musulunci kariya daga sharrin makiya to wannan zance na shi zai ba su kwarin gwiwar tunkarar wancan babban al'amari na jihari wata tsahiran arzi minhu da kuma kokarin tsarkake kasa daga gare mana a tsarkake ita duniya daga waɗannan miyagun mutane duka wannan yana cikin abin da rashin kace su za ta sabbaba musu to muhalli shahid dai al'ummar kiristoci ba sa kaciya yace wannan kasudu abin da ake nufi annas sulgatan lahi rini na Allah ko turi na Allah ko fitar da tambari da wata alama wanda Allah da manzo suka yi ta da ita iya sigo da kula kulubi iya da ki sabaka da kuluba ita ce kuma ta je take ita ce ta je ta rina zuciya ta tura zukata bi ma'rifati wa mahabbati ta yaya ta tura zukata ta tura zukata ta wajen sanin Allah da son Allah mutum ya san Allah ko mutum ya so Allah ya san shi sanin da shi zai karfafa mashi imanin shi to sannan kuma ya so shi soyayyar da shari'a ce umarni da ita yake wani ikhlasi lahu da kuma yin ibada dan shi wa ibadatihi da kuma bauta mashi wahadahu la sharika la shi kadai ba shi da abokin tarayya sannan wa sabaqatil abdana ita wannan gaciya tana cikin abinda ko kuma karantarwa na addini da fitrat ko fitara ta Allah suna masu suna cikin masu rina dukkuna ya fita da fitara za su gina dukkuna ne da ɗabi'u na fitara a ce misali yin kaciya kurkurar baki aske gashin mara datsa gashin baki yanke kumba yin asuwaki shaƙa ruwa da makamantansu da kuma halittun jawo duka wannan tafi su ne fitara a to tsari na addinin musulunci shine kadai tsari da zai kai mutum zuwa ga waɗannan ayyuka su zama sila ta tsaftace jiki shi to kaciya na ɗaya ne ba da ya kawo ne saboda kaciyar ita kaciyar za ta tsaftace jiki kamar ya tare da zuciya ta tsaftace zuciya to shine ma da yake cewa da ta tsara da bitar kibin al-fitani na daga kamar kaciya wani tahidati da aka gashin mara da kafin shari da daga gashin baki da takalimi da tsari da yanke gumbuna wannan tibbin ɗebatsi da fiske gashin hammata ilan tibbewar ce za ta yi tibbewar za ta yi kuma ita ce mafita ba mu da askewa wani marzama baki da kurkurar baki wani shafi da shafa ruwa wani siwaki da asuwaki wani sinjaki da kuma sarki dukkanin waɗannan kai da fitsara ne dukkanin suna gyara jiki yanzu me kake gani mutum ya aswai zai fita can me kake gani mutum ya kurkura baki zai fita can me kake zai fita gashin hammata da yanke kumbuna da da da gasuna za ka ya tsabtace jikin shi ya fito tangara wani sabon mutum ba ya sha gyare-gyare ya fito tsaf da yake to tun da waɗannan ayyuka haka suke to kaciya ma haka suke kenan kaciya ma tana gyara jiki tana ƙara kyau tana ƙara haɗuwa da makamantan su kana muhammadu bin jariri muhammadu bin jariri yana daga malam mai tafsiri shi da mai wani shi tafsiri mai suna ja ɗaura bayani yake cewa in kauli yi ta'ala game da faɗa Allah ko sun sarki shi ba za ta Allah rinin Allah ya'ani bi sirgati da wannan rini ne sibgatal islami aka samu rini na musulunci wa zalika annan nasara domin ya kasance su nasara idza aradat an tun an tunassira atfalaha su nasara ko kiristoci idan sun yi nufin saka ƴaƴansu a kiristanci ya to wannan yaron ya dan tasa wannan yaron ya dan yi kaza wannan yaron ya dan yi kaza da haka akwai bukatun shi ma akan ke kilisiya akwai bukatar a yi rijista akwai bukatar ya shiga layi masha Allah to idan sun tashi a suke yi shine sai su yi masu baptisma to ya baptisma ta kima ne ce ja alat hum fi ma'in da za su saka su a wani ruwa na musamman da suka tanada akwai ruwa da shi da ma tanade shi ne domin ire-iren ire-iren waɗannan ayyuka da kuma wannan yunkuri na canza yaro daga matsayin shi na yaro zuwa matsayin shi na babba wanda ya shiga da'irar wai masu bauta yace to tazuma anna zalika laha takalisu suna rida suna riya cewa idan suka yi wa kananan ƴaƴan su wannan baptisma suka tsoma kansa a ruwa suka ciro kila su uku kila su hudu kila su biyar kila su bakwai kila su adadin da suka yanke abu ne dai ba na Allah da annabi ba abu ne wanda kawai ne mutane ne za su fitar wa kansu ya ce bi manzilatin da fitana wancan abin da suke na baptisma da kokarin tara yara su kananan kenan da aka shigar da su shi kiristanci a yi masu wazi a jawo hankalinsu a kwadaitar da su a labarar da su bal a duka su ma to duk wannan abin wai ana yi ne don yin zama daga ƙarshe su ne za su zama shi'aratun nasara nan da su ta ta to ka da kiristanci da nasaranci a yanzu suna nan suna fantamawa saboda me saboda kaga wancan a ciki yake wancan a ciki yake wancan a ciki yake kaga kenan su mutanen sun zama su ne alamun min alamin nasraniyya to shine ma da yake cewa bi manzilati da khitanati li ahli al-islami wannan abin da suke yana daidai da kaciya ga mu ma'abuta musulunci kenan su sun kama kan yaro sun cire mashi hula ila yana da gashi sun nutsa shi a cikin ruwa an ciro shi ko dai wani abu makamanci haka da suke yi to sai ya zama to shi ne yake cewa wancan da suke mu kuma wurin mu ta ga damu ba haka dai ba ba za a ce a so ta ci mutum ko a samu na ba shafa mutum ko a rataya mai wani abu ko a yanka wani a daga sai a maka kaciya na kai miki kaciya shine sai ba za ka lawa mai da yan jari ne mun abdullahi sabare yake ne yace wa annahu sibgatun lahum fil nasraniyya to waccan da ita ce rini da suke yi a nasaranci shine turi shine baptisma فقال الله عز وجل فقال الله جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم sai Allah madaukakin sarki wanda ya bai shi ya girmama ya ce wa annabi kira da amincin Allah sun fita gare shi lam ma qala yahudu wan nasara lokacin da kiristoci da yahuda a lokacin da yahuda da nasara suka ce kunu hudan aw nasara ta'tadu ku zama yahudawa ko ku zama nasara ta'tadu shi kadai ne da ku zama shirye wannan magana ce da Allah madaukakin sarki ya babu shidda yana nufin kunu huda kama kalafin yahudi kenan wa kunu nasara kama kalafin nasara kenan ta hata ba yahudi da yahudi ke zama ba yahudi yana nufin kada ba yahudi ya zaka zama shirye cikin shirye ba na tsari da ya ce ka zama ba na tsari yana nufin sai ka zama na tsari zaka zama cikin shirye Allah sai ce mashi ya rasu da dukkan ajiyar zantukansu بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين هذا كله أي بأن هنيا ذاك هنيا ذاك بتاع النبي إبراهيم هنيا نيكيا هنيا توتر هذا مثلا كقوة أسرة وما كان من المشركين كان النبي إبراهيم عليه السلام بالكثر كثير بالكم مشركي با فذاك شيبا ويقولي بني بل أنت ناولي في جنامشي يهودنشي سنشيبا نسارك نسارك بني بل أنت ناولي في جنامشي ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين sai ila kaulihi sibgatan la har yanzu zuwa fata Allah sibgatan la rinin Allah madaukakin sarki wa mana asali min Allah sibga wai waye ka Allah iya rini amsa da zaka ba shi ne wallahi babu babu sura bakara kana kata da su inna yahuda tasbahu asna abna a yahuda yahuda sun kasance suna baptisma suna tura ko suna nutsa kai a ruwa ga 'ya'yansu don su zama yahudawa wan nasara tasbawa bana aha nasara kiristoci ma suna baptisma ga 'ya'yansu ƙanana don su zama kiristoci kada a girma a yi asara ko kuma a rage wa gida yawa ko mu kuma wurin mun haka mutum da kaga ai an rage mu yi makina yace wa inda sun zata Allah islamu to lallai rinin Allah shine musulunci fala sun zata sana min al-islami babu wani rini da yake rini na Allah madaukakin sarki ba a duniya ba a yi ba ko ba za a yi ba wala asahara ko ba ya rini mafi sarki ba irin wannan duk wanda zai zo yace na wanke ka na tsaftace ka na tura ka na yi kaza naka to wannan kawai yana ba da labarin ne amma hakika da al'amari shi ne ake mutum ya samu turi da rini na biyayya da dokokin Allah madaukakin sarki wanda kaciya kuma na ɗaya daga ciki kana kata da su a wakala mujahid kana aliman mujahid ke ta sirru ga tallahi abin da Allah ke nufi da sirru ga tallahi ne fitra tallahi fitra tallahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah sannan aliman mujahid shi abin da yake faɗi kenan الإمام الفراء هنا بالتبين سنة معاني القرآن يجي تيوا وإنما قيل في لغة الله أي أنا بطر وأن مغلة في لغة الله لأن بعض النصارى كانوا إذا ولد المولود جعلوه في ماء له وسجد cikin nasara idan aka yi masa haihuwa sukan ɗauki shi ɗan da aka haifa sai saka shi a wani ruwa na musamman da suka tanada ya da aluna zalika tafahiran da wuka la kaitani wai suna yin haka ne domin a tsaftace yara kamar yadda mu ma kaciya na ka yi ta mun ta tabbata ana tsaftace mutum to kazalika iya biye idan qira'ataini haka yake a wata daga cikin ɗayan kirawoyin guda biyu cewa sai ba zai la waje na kaitanu ai istaka na biha ibrahim sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim yayi aiki da wannan sunna ta kaciya fa qala kul sai ba zai la ya'muru biha muhammadan har zuwa ƙarshe wannan wata magana ce da masu tahqiqi su da kawo duk karkashin maganar da shi ka tada ya faɗa وقال غير رؤي بالله وسكما دبا كتادا با daga cikin malaman tafsiri suka ce addinin Allah kamar suka lafiya gaba ka da waraya shi yake suka da Allah ka ce ake yi ka ce ne shi yanzu kamar ya dauki ya kan ji ibadu saboda kuka ake yi shi kuma da yake bi billah shi kuma kamar ya kan ji ibadu ka zo na gaba daya sai da wannan ya taƙaita kallon shi ya taƙaita akan kaciya wannan kuma a'a ya ɗauki kaciyar ya shigar da ita cikin ayyuka na musulunci da haka ayyukan da ya shigar da kaciya a ciki sai kira shi sunan addini ko kuma ibada da makamantansu duk ya hada ma kala fitani min as-sahara hada ma ma kala fitani min as-sahara wa an-nazafa waɗanda ababe da ya zayyana na fa'idodi da za iya samu wanda zai mayar da mutum sarkar musulmi ya kusantar da shi zuwa ga Allah ya ƙara mashi girman daraja ya ƙara mashi kyan fuska da lafiyar jiki to ba sai ya faɗa sai ke ta sa abin da ke cikin kaciya ko mai rasa harin na daga kan mutum ya yi zai tsarkaka amma wanda bai yi kaza da su'a wai shi yanzu ma ba da kowa da mugunta ya ci tsari tsari ko a kan jiki da jiki tsari ba a wani ya tsari ba a wani kaza ba a wani kaza kaga wannan sarkin ba za ka same shi shi ba wannan sarki kuma sarki da zai zama sarki na zahirin sarki na bayyane sarki na koyo kuma yana cikin bayanai da so gaba da lafiya da da ne ta shi da lafiya yake cewa wannan zafa da tsafta wata zini da abu sun yayi gayu yayi hadu ai da su da bisu misali ta ke da cikin hadarsa akwai tsagari kara akwai shaushawa akwai waye mandanci akwai zalimi akwai rubu akwai rubu wani auren wani anan kuma su wani irani da fita aiko da aka mutu sai ya kyau wannan kaga aiki ne dan adam ma to ita kuma kaciya tsari ne kana kyau take samu yace wa tahsinul hiqqa da kuma kyautata halitta ginin jiki na halitta shi kai zai zama ya ƙara kyau وتعديل الشهوة التي إذا أفرطت ألحقت الإنسان بالحيوانات هذه الجماعة تماما sannan ita yin kaciyar nan tana daidaita sha'awar mutum wacce ita wannan sha'awar idan ta wuce gona da iri idan ta tsallake iyaka idan ta yi yawa to an hakatil insana bil hayawanati ƙarshe sai ta ɗauki mutum sai ta haɗa shi da duniyar dabbobi sai zama walayi ka kala na hali salon na ga lafiya ita wanda sun kai yawa saboda bayan mutum kaciya ba ba don da zai faru kenan sai zama da shi da dabbobi da bambancin kaɗan ne sai da ce wannan na da minti wannan ba su amma wannan ma na da kaɗa kuma ya dabban ma na da kaɗa sai ba su yi tarayya ma ba su rayu kuma su muni a cikin tarayya a irin wannan mugun hali dabba ba ta da wani tsari wadda da adimat ita kuma kaciyar nan tana cikin al'amuran da idan aka rasa ta bilkulliyar a ita sha'awar kai ne wannan wadda da adimat me yake nufi a sha'awa kaga ce sha'awar nan idan aka same ta ta zaki ta wuce gona da jiri ne zai faru mutum zai je ya haɗe dabbobi ko to idan kuma aka rasa sha'awa a jikin mutum sai zama na kwatakwatakwi da sha'awa to shi kuma wannan alhaqatu bil jamadat sai ka ga ita rashin sha'awar ta mayar da shi ta hada shi da duniyar da sarari in kana magana wata jarka sai ka hada da shi kana magana wani gungune sai ka hada da shi kana magana wani dutse sai ka hada da shi kana magana wani katako sai ka hada da shi katakon can ba zai haihu ba ko ya yawo saboda ba ma da wata sadaka to shi ma wannan haka da makamantan shi yace fal qitalu yuziluha da ka tace yake zuwa ta daidaita sha'awar mutum ba za ta bar ta ce sama ba ce sama ce sama har ta auka cutar da mutum yanzu dan Allah ne muke za ce ga wani abu yana gyara jini yana gyara jini yana kaza yana kaza kuma ga shi da a'a kafin sati na sama ana da an hada an ciya duk za mu ciya sai daga kafin kake wannan aikin da ba ka da wata kwaya a duniya za ka iya nemowa za ka yi wannan aiki za ka sarfi ta yi uje du'a ta ce take zuwa ta daidaita sha'awa a bayan al-ifarati wal adami wa li hada tajid saboda haka ne za ka samu al-akala min ar-rijali wanda bai da kaciya daga cikin maza wal qalba'a min al-nisa'i da al-mar'atu al-qalba'u macen da ita ma ba a yi mata kaciya ba da cikin mata la yadda wa umina da jima'a za ka samu galiban ba ka koshi da jima'i kaga da ma shi ke nufi da cewa annaki ila afrasat alhaqati lil insani ila hayawana to shi yake yi ala ce wa li hada saboda haka ne yuzammu rajul wa yushtam ake zargin mutum kuma ake aibata shi wani zage shi wayo yau ake aibata shi da faffata mashi abinda shi ba zai ji daɗi ba me ake faɗa mashi wanda ba zai ji daɗi da an da hu ibnu da kalifati larabawa wannan tabi'a su ko a wajen da ka samu in ba na rage ka kai shi bango yana so ya raba wulakancin da kai mai dan mara kaciya wai mara kaciyar ma iya wallahi ba yi sa'a ba in wasu kaya kake kira wata yara suke zama maka da kayan ka haba ba ne shi ke ba ma yadda ka kaciya wasu da suke kaya talatin an fara suke kaya talatin wani abu ya zai yi ba cikin masu yin kayan ka amma ko sai rika maka kallon wani rahan da rahan ne wani kallon uku kuma uku kuma wani kallon talatin talatin wani kallon na baya na baya wani kallon kakkantar shi balarabe kenan yake isharatan ila gulmatiha yana ishara zuwa ga rashin kaciyarta nan ce gulma ɗan abin da za a yanka na kaciya to kaga kuma a hukumar da ce gulma a yan koma annabi ma kenan ya ce za ba ina gulmati raja ina gulmati kada yana da sai dai labarin nan na masu ganda na taku wasu masu karanta lako labaru labaru ne haka na kaji a demokaratiyyar su siyasiya kitabun siyasiya wa umuru mulkiya larabci larabci hausa hausa kana jin larabci za ka iya ganewa musamman kuma kana jin hausa amma na ga ka samu balare da zai gane da yake cewa ba in da samu wani balare ne ba zai ba zai ba zai iya ganewa ba to sai su aibata mutum da wannan abu wa ayyu zinatin wai to wani ma ado ne a hasanu min akali ma tsala wani ado ne yake zama cikakken ado irin reke ko cire abin da ya yi tsawo wa jawaza na hadda ya wuce iyaka min jiddati da kulfati na daga fatar kan doba wa sha'ar al'ana da zakin mara wa sha'ar al'irti da zakin ammata wa sha'ar sharibi da zakin zakin baki wa ma tala min az-zuhuri da abin da ya yi tsawo ya wuce gona da iri daga cikin cikin mutum nan abin da kin zai nuna a gurguje kawai shine ai daga cikin ɗabi'ar ɗan adam ma idan wani abu a cikin shi ya tsawo ya wuce iyaka za ka yayin ki yanzu kun bar ka yanke tsawo ko da ba hadisi ai ba na jin ma a mutunci mutum zai iya bari to idan dai har kun ba idan sai tsawo ta wuce iyaka za a yanke ka gashin mara idan ya tsawo ya wuce iyaka za a yanke shi gashin bakin yin tsoro ya tsara aiki to ina laifin kuma idan fatar kan al'aura sai tsawo ta wuce ya kan an yanke ta kenan ka ba faru kaciya ba ba ita ba ce faru kafin a rage abin da ya wuce iyaka daga fatar kan al'aura to an sadu kumba ta wuce iyaka kuma an yanke ta bai dan me ba a gargi wancan ba dole shi na da yake so ya nuna yace wa inna shaytana yaqtadu shata zalika kulli wa yaliku wa yakunu fi shaytan ya kasance yana buya a cikin duk duk wannan ababen da muka ambata kuma yana sabawa da wurin kuma yana samar da gida da mafaka a wurin ba ma shi ba har yaran shi sai kiwo yake to ku zo ku yi kaza yanzu da gwamnati sun ya ke ba idan mutum ya kai gashi mana sai shi ne ya ci wurin mafaka ya kama wani ko wata zana kira aljanu akwai gashin hammata ba a cewa yana da lafiyayyen gida mana ya samu ya furta ce ne da ne yana jin suna karatu kina ba ya ya kuce da yi kaga sai ya ce ka ya kuce magana ya ki magana ya ki magana ya gana yi tafi da wannan ma da duk ya kai duk da wani mana ala to kaga kenan shi da na kuyewa sai ni shi da ba na koyewa a cikin fatan kan al'aura wacce ake yankewa lokacin da aka zuwa mutum kaciya yace hatta inda yanku fi hilil al-akhlaq kai ke dan baya kasance yana kura yana kusa a cikin farfaro na mara kaciya wa farce da kalfahi yana irin wannan kurawar wacce za ta zama fitina da hatsari da halaka a farcin matar da ba a yi mata kaciya ba ma da yankuku fil masuni na abin da baya iya wannan busawar a ga wanda aka yi wa kaciya yanzu kamar ka ce gudan-gudan an samu katuwa ta ga za girma to ta marasa kaciya da mutumin zai hura ya hura ta kike biya ce da mai da ke tambari ita ce gidan shi ko kuma dai wata mafaka ta shi a haka dai zama to kaga wannan ba karamin hadari ba ne a ce mutum ya zama ya amince wa kanshi wannan rayuwa wa ya karu shekan na barkewa fi sha'ar la'ana a gashin mara wa tashin azahari karkashin kumbura da aka fara gurfan gurlan barin kinyin kaciya shine gurla aka kofu fi mawuzi da hamilan zukur tsawi wallahi girman hadari shi da girman muni shi ya fi kumbar da ta yi tsawo ba a yanke ba wa sharin tsawili ya fi zakin bakin da ya tsawo ba a yanke ba wa la'anatil fahikatil tuli ya fi zakin marar da ya wuce gona da iri a tsawo ba a yanke ba wala yakfa ala dil hiski salimi kuma ba abu bane koyayye ga mutumin da yake da tunani mutum mai hangen nesa wanda yake aiki da hankali shi ko bakon gorillat munin rashin kaciya da za ka ce duk waɗannan dalilan da muka karantu da ke nuni ga karantuwar kaciya ka ce dukkanin su a kai su a zuba su amana kawai abin da kake so shi a zuwa kamo su dattawa masu hankali ga experience ga shekaru a za a je masu wani wasu mutane guda biyu ɗaya an masu kaciya ɗaya ba ɗaya masu kaciya ɗaya ba ya mace ba a ce waye fi kyau kawai a tambaye su manya waye fi kyau in zai kalla mara kaciya kila ma zai sa su yi aman goron da suka ci amma sun kalli ne kaciya ta wa sha Allah hada da makasuru huwa ahsanin nasi wannan da aka yi mace kaciya shine mafi munin mutane a shine mafi kyan mutane mafi tsafta mafi dacewa yake cewa wa ma fi izalati hamilat ta'siri wa tanzihi wa tabiyi kuma za a san abin da ke cikin gusar da wannan fata na daga abin da ke kara kyau da tsafta da gayu ko ado wa lihada saboda haka ne lamman lamman kalallahu qalilahu ibrahima lokacin da Allah madaukakin sarki ya gane bawon shi النبي إبراهيم عليه السلام بإزالة هذه الأمور تعني الكون وأن أبائي haka ba mu bane faru annabi ibrahim shi aka fara tawaye lokacin da aka jarabe shi da ya aka fa atamma hunna kuma ya cika ya aikata su daya bayan daya a mataki a wuri da tsari yadda ya dace to ja'alahu imaman linnas dan Allah sarki sai mayar da annabi ibrahim ya zama shugaba ne ga mutane da mutane ka daga cikin sinadarai ko kuma sila sannan abu baya rasa dalili ko baya rasa sila to daga cikin siloli na baiwa annabi ibrahim alaihi salam da shugabanci da jagoranci da karbuwa da amintaka da amincewa da ya samu daga ma'abuta tsare-tsare da suke cewa addinai daban-daban to da gaskiya akwai kaciyar da yi in kira ki an ce to ga su a fa'alar fitara ne je ka yi su kila wani ne da zuwa gobe da yi ce maka bai samu gamawa ba zuwa jibi ya ce maka akwai sauran biyu ko zuwa rana ya ce maka to sai da kila ka gama kama an da Ibrahim alaihi salatu wassalam ana ba shi wannan umarni shikenan haka ne mafayan aiki da abubuwan da suka kamata nan da ne wa kai shi kaciya wata daidai da cikin afarin fitara sauran kuma suka yi su yadda shari'a ta tsara cikin sai aka ce mun sanya ka a cikin mutane ta zama imam hada ma ma fi min baha'il wajen wajen ya aiki wannan ka tare da tsari na falalar da mai kaciya kan iya samu na farar fuska da ba fuskar mai kaciya ta yi haske ba na yin ce haske ba ba ku turi ko ba da rabe a'a ai ai akwai sabbin da kafin shi za ka ce eh wannan kan babu dama yayi wannan mutumin ya gauke wannan mutumin na samu nutsuwar shi wannan kaza wannan kaza wannan kaza yanzu misali wannan farin fuskar yana dauke da kwarjini yana dauke da kwarjini za ka ga wani lokaci ki daga wayar ka gaban aljihu akwai wanda kana daga sai ka gaita a kusa kusa da ke za ka cire ka gaske ta aljihun wani balawo ne a baka faɗa ba kai baka ce ta zama tare wuce sallah kawai ni ba ni bin na dire ba nutsuwa ne ba kake shakku a kan shi ni ba mun san shi ba shikenan amma akwai wanda kana nan ka dauke da ka ji ba nutsuwa damuwa wannan shi ne daga cikin abin da kaciya take bayarwa ke ya kake ganin har na musiba ta same su zulmatin babu a fauka ba ta ihu da kururuwa Allah ya za kai mana haka abuwa ne ma za su zama ɗan ko kuma ne rashin lade kamar shi musulmi ba za ta same shi da irin wancan cikin layi ba wa biya'ihi bayan fuska ta samu kwarijini da amincewa da tsarkuwa mutum da kana kyalkyali kana haske an nuni irin na musulunci haske irin na masu samun babba rabo waɗanda suka koya addini suka tsabbaka suka yi biyayya kenan wanda ke fi tarki yi min al-kasbatin lati turani wa fi tarki a cikin barin kaciya kuwa a ce misali mutum da yi kaciya ba kamar yadda har na ba sa yi min al-kasbatin za ka ga shafewar farjini za ka fuskar ma da yadda ka san an watsa mashi ka tafashen ruwa ko wani abu makamancin haka annabi tura ali ko tura da gani a kai ya da shi kuma wani makaci a wasu kalan da sai kuma wani wani wani wani abu aka yaba mashi ko kuma wani abu aka zuba mashi abin da a da ta ba mai dai a da ta ba mai dai a da ta ba wani wannan haka wanda bai bukaci ba yake kasancewa sai dukan da waɗannan bayanai gaba ɗaya su za ka cimma sakamako ne za a cika da shi na cewa kaciya tana da fa'idodi masu tsarin yawa kawai shi ne karatun da yake so a kai gari kuma tabbas yadda yake so ya kai gari idan haka malaman musulunci suka tabbatar dogaro da ayoyin alkurani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da sai mu tsaya nan sai mu sai gaba da zakara harbun fi masaihi abin da yake da yanda ba na da kun ke sake abu abuwa guda biyu su da ni duniya kai misali muna nuna cewa an shigo watan shawwal ka shigo watan zulhijja wanda shine wata na karshe a cikin musulmi to ba zaman shi na karshen bane abin mu dauki a ce a nasoki na kira da sulhu yana da daraja wannan wata ne da ya kamata mu iya abin da za mu mutu da biyar wanda ya kalla halin da muke ciki a kasar nan ya san akwai bukatun rayuwa dare da rana a duk lokacin da muka samu dama kada mu sakaci kada mu nauyin kafa ita kuma addu'a tana addu'a na karɓuwa ne gwargwadon alaƙa ta da alakar ka da waye da waye alakar mu da Allah mu dauke Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wata duk wani yini da ka sani duk wani yini da ka sani to babu yinin da ibada ta fi girma tsada da daraja irin yini wanda yake cikin goma farko na wannan wata na Zulhijja da kuma da kare kira don Allah in mutum zai iya sai ya azumce duka in ba zai yiwu ba ba laifi uzurorin na da yawa wani ne azumin kuma to gidan ba duka za ya azumi to amma kar ni sakaci na ranar arfa ya wuce azumin ranar arfa zai zama ranar litinin kenan sai mu kokari mu ga cewa da mu da wanda za mu iya sawa yara da sauransu an faɗaitar an zabar kuma an korar wannan shi ne abu na farko yana da matuƙar muhimmanci abu na biyu shi ne sai mun yawaita addu'a al'amura na tsaro sai dai godiya kawai to amma ba ma yanke ma Allah kauna jarabawa ce ko shugunci ne na sakamakon zunubin wasu a cikinmu ko kuma haka dai Allah ya so kama ta kowace irin fuska ko ma zuwa ga Allah ne ke ba mu mafita su mutanen alƙariyu ko mazauna garuruwa a duniya a lokacin da muka saba wa Allah sai Allah ɗauki sarki ya kyale mu amma a lokacin da muka ji Allah sai Allah ɗauki sarki ya ba mu kyakkyawar kula wanda shi muke da bukatuwa zuwa ga yanzu al'amura na ƙara kuntata rashin tsaro da masu kama da su abin sai dai godiya abu na nesa nesa nesa nesa tun tana karantawa a jarida nan lo labaran kasashen duniya a fara shigo kasa yana ta matsowa yana ta matsowa duk abin da mu mayar da hankali a kai wajen addu'ar Allah ya an karar da masu mulki wannan nauyi ne a kan kuma amara ce Abu Dharr lokacin da yazo yake ya Rasulullahi ka nada na mutane annabi ya ce ina Abu Dharr sai karba innaka la ta'in abu zarrin da ya ba ka yana da rauni to ka gaya ma a duniya wani karfi ba wani ne da rauni ya ce wa inna hala na dama kuma wallahi duk wanda aka ba mukamin nan sai yana dama annabi fa yana maganar mutumin da annabi ya rubuta da hannun shi ko sa ka rubuta ya buga sabbi shi mai albarka ya naɗa shi minista shi ne annabi yake cewa wannan mutumin sai ya yi nadamar da ya sa ya karba daga hannuna sai na kuma wanda shi kuma daga hannun yan duniya ya karba kama dai duk wani mai mulki ya turke shi an tambaye shi ya kamata wanda suke kusa da masu mulki su faɗa masa gaskiya maganar jintinawa honorable sun yi komi ƙarya ne ba a yi ba ya za su bi shawara wanda ya buga ya taba zai iya bai wa al'umma kariya daga lafiyarta da dukiyarta da addininta da mutuncinta ba to idan da yana son kan shi da alkhairi ko yana da mashawarta na Allah wallahi tallahi ya aje mukamin ya zo ya samu wata fadama ya rika noma ya fi alkhairi amma za ga a haka an rike wuta da siyaki nan dawo ke da a ce an ba mutane komai amma dai a rika mata musu gaskiya akwai matsala malamai suka ce wasu ababe guda biyar su ake so duk mulki ya tsare wa al'ummar shi ya tsare wa mutane addini tabbas ya tsare masa addinin ya tsare masa rayuwar su tsare mana ya rika kakkafa shine jini ko ciwo kai ya bari a jinin su sannan ya rika tsare dukiyar su ya tsare dukiyar su uku kenan sannan ya tsare mutuncin su suna rubutun mutunci sannan ya tsare na kabar su suka ce duk shugaban da ya kasa waɗannan ababe guda biyar karkashin ƙasa ya fi mashi kujerar mulki don kanu ya alamuna suna wanda suke kusa da su ya kamata a rika faɗa musu al'amarin ya wuce yadda suke tsammani suna bauta abun ba ma ki mu wannan kasar ka san da ya shigo nan kasar sai sai ya zama wani daban da ji wani aribiyo ba cikin masu mulkin me yake cewa to shi yanzu ya ɗau ya gano wata shawara ta maganin matsalolin tsaron nan ko shawarar da ya gano shi ne kowace jiha ta gina airport a yawaita jirgin sama wai kun na fasin ba ta wanda za su kama ba wannan ce masara ta riba kai kana ta fice sai hau jirgi daga nan zuwa kaduna gina ka ce mashi dubu talatin haka wannan ma da wasu wajen su ke kawai da yaki to kuma suna nan allah ka dai sun iya ba wani kawai ribar shi allah bai taimake mu ya buɗe ba shi ya magana ba suna ka dai su su san nauyin da ke kansu mu kuma talakawan mu daina zagin su ma ba yanzu ba lokacin ba ne mai masa addu'ar Allah ya taimake su ko giya zai sha ya zai ba mu kariya ya sha giya ya zai ba mu kariya nan kuma shi da Allah sannan mu kuma a karan kanmu mu zo mu yawaita addu'a gina kaya asiri ka zo buɗe baki da daddare ka tashi kafin kai sahur yi raka'a biyu yi wa Allah magiya kai kuka kai kamar rece wallahi sai mun ga alheri Allah zai kawo mafita ta inda ba a taba tsammani ba za mu iya fita daga halin da muke ciki ba tare da an canza masu mulkin da muke suke mulkar mu ba za mu iya samun mafita ta hanyoyi da daman gaske Allah ya sani muna da bukatar mu koma zuwa gare shi sannan ku kalla ɗaya fuskar za ta wasu halayen da muke ba sa da kyau kyautatawa kame cuta alakan da basari yake cewa idan da kowane mutum zai yi abu uku da ba wata mutane samu wani mutum a duniya na ɗaya dai babilon nada wa kafkul aza wa talakatul waje ka ba da kyauta ka riga alkhairi dan yi gurgurde da zaka iya kar ka kwace duka ka bayar ba لا تدع لك مظلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط sannan yake wa kafin aza in ba za ka iya mutane kyauta ba dole ba ne sai kana da shi sai ka yi ra'ayi to karka cutar da kowa ko da kalma ɗaya kai idan ka rasa ne za ka wata na kasu waje ka tafi fuska idan aka yi abu ukun nan to mu'amala za ta yi kyau idan mu'amala ta yi kyau ni da kai za mu taimaki juna wajen siyar da kanmu gaba, siyar da garinmu gaba, siyar da ƙasarmu gaba, ba mu kan kanmu kariya da makamantansu. Wanda in aka samu haka za ka ga wanda suke gina da kauye za su a daji za su bari saboda ba masu labari daga gida. Ya ji tsoron Allah, ya kalla zumunci, ya kalla manufar halittar shi, ya kuma tuna makoma. Koma ya abin yake dai za a tashe mu gaban Allah kuma za a yi hisabi kuma za a ba da sakamako kuma gidajen zuwa ya biyu ne kan daga a ji daɗi na ƙarshe sai a sha bakan wuya ta ƙarshe da ya kiyaye. Wallah ya samu dace da shi ana kuma mu bi hannu ka shirin lafiya illa ta a cikin turka ku ne ku